محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata goma sha shida ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shi ne dace da goma sha ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa wanda wannan darasi namu na yau shine darasi na ashirin da shida a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara idan ba ku manta ba mun tsaya ne akan aya ta ɗari da sittin da uku satin da ya wuce kenan insha Allah fadan Allah madaukin sarki wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim Allah ya ce lallai wa ilahukum Allah guda ɗaya wanda shi ne ya zamanto wajibi ku bauta masa ilahun wahidun shi ne kwaya ɗaya tilo daidai ke da ƙulhu Allahu ahad Allahu samad la ilaha illahu babu abin bautawa da cancanta da dacewa in ba shi ba ar-rahmanu shi ne mai suna ar-rahman kuma ar-rahimu ar-rahmanu mai rahama yalwatacciyar rahama kuma gamammiyar rahama da musulmi da kafiri namiji da mace babba da yaro kowa da kowa arrahim mai keɓantacciyar rahama ga muminai kaɗai ranar tashi alƙiyama daidai kuma wannan aya ɗin take da faɗin Allah Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum Allah shine kwaya ɗaya da ya cancanta a bauta masa kuma babu wani abin bauta da dacewa da cancanta da in ba shi ba shine alhayyu yayi alqayyum mai tsayuwa da kansa ba da tsayuwar wani ba tabaraka wa ta'ala yayin da Allah ya saukar da wannan aya din wa ilahukum ilahun wahid sai mushrikai suke cewa inna muhammadin yaqulu yau ga muhammadu yana cewa inna ilahukum ilahun wahidun yana cewa wai Allah abun bauta kwaya ɗaya ne falyatina bi ayatin in kana min as-sadiqin to annabi ya zo mana da wata aya mana da wata alama mana da za ta nuna cewa lalle Allah shi shi kadai yake in dai har gaskiya ne da awarsa to shine sai Allah ya saukar da wannan aya da zamu tashi akan ta yau inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari har izuwa ƙarshen aya da malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي na'am والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar sammai da kasai yace as-samawat yayi jam'in su ya kawo su da lafazi na jam'i as-samawat wal ard sai kawo shi da lafazi mufradi a nan gurin malamai suka ce hikima shine dan wato ita sama tana da a a a wato dabaka dabaka dinta daban-daban ne sama ta daya sinadarin da aka yi ta ba shine aka yi sama ta biyu ba haka sama ta biyu sinadarin da aka yi ta ba shine aka yi sama ta uku ba haka ta uku ba shine aka yi sama ta hudu ba shi yasa yace as-samawat wal ard al ard kuma duk sinadari guda ɗaya ne ƙasa ce duk gaba ɗaya sama ta ɗaya ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai duk ƙasa ne gaba ki ɗaya shi yasa ya kawo ta da lafazin mufradi wannan shine hikimar kawo as-samawatu a cikin alqur'ani al-ardu kuma sai kawo shi da lafazi mufrad ina fatan muna fahimta lallai yanzu nan fa Allah yana ne da martani ne ga su mushrikai da manzon Allah yake da su lallai ubangijin ku abun bauta shine Allah kwaya daya wa da wula sharika lahu suka ce ya kawo musu wata aya ma ya kawo musu alama da zai nuna cewa lallai akwai Allah din da haka wannan aya din shine take bayani akan dalilai da suke nuna cewa lallai akwai Allah din shine Allah ke cewa inna fi khalqis samawati wal ardi lalle kam a cikin halittar sammai da kuma kasai wa ikhtilafil layli wan nahar da kuma sabawan dare da rana abin da ake nufi da sabawan dare da rana shine zuwan dare da rana dare ya zo rana ta shigo rana ta zo dare ya danne ta ina fata ana fahimta wani lokacin rana ya fi tsawo dare ya fi karanci wani lokacin dare ya fi tsawo rana ta fi karanci kamar yanzu wani lokaci ne fi tsawo a yanzu rana ce ta fi tsawo dare kuma yafi mai ya fi gara- ya fi ya fi gajarta wannan shine waqti lafin laili wan nahar sassafawan dare da yini faruwar wannan abun wal kulkin lati tajri fil bahri da kuma al fulka jirgin ruwa da yake zura gudu a cikin kogi ko cikin teku alfulk ana nufin kwale-kwale ko jirgin ruwa da yake tafiya ana nufin asufun kenan allati tajri fil bahar wanda suke gudana suke gudu akan ruwa bima yanfa'u nas da abin da yake wato amfanar mutane abin da ake nufi rukubuha wal hamlu alaiha fi tijarati wal makasibi wa anwa'i matalib ana hawa waɗannan jirage na ruwa suna gudu akan ruwa abin mamaki ba taya bane da su amma kaga suna gudu akan ruwa suna tafiya bima yanfa'un nas suna dauke da abin da yake amfanar da mutane na kasuwanci da kuma dora musu kayan dako da kuma ainihin tafiya neman abinci a kai da dai duk abin da za a iya dorawa komi ma za a iya dorawa jirgi abin mamaki aka ce jirgin ruwa kayan da yake dauka jirgin sama baya iya daukar shi gudun jirgin ruwa ya wuce tunaninka yana da gudu sosai kuma ka duba yadda yake ko da zai yi tsaye ba tafiyar da jirgin ruwa din da yake akan ruwa wannan ba aya bace da zai nuna ma akwai Allah yanzu kai idan kai ne kana zuwa sai ka fada kamar dutse sai ka dasu inda za ka ɗauko wani abin ka jefa sai ne amma jirgin ruwan da za ka zo kai ta shirga masa kaya da zai daɗe ba kai bar ma masana jiragen ruwan suke cewa ya fi daɗi in ya sha kaya in aka danne shi ya sha kaya ya yi kar kana ganin sa dab da ruwa to tafiya ta fi daɗi idan igiyar ruwa ta zo sai ga yana kaɗawa dama hauni dama hauni fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun kaga wannan sai yake nuna cewa wake tafiyar da jirgin ruwan Allah wannan duka ayoyi ne da suke nuna lalle akwai Allah wal fulkin lati tajri fil bahri bima yaqau nas wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in da ma abinda Allah madaukin sarki ya saukar daga sama ko kuma yake saukarwa daga sama min ma'in na ruwa abinda ake nufi ai al-matar wasu suka ce minas sama'i anan ai ana nufin minas sahabi وما أنزل الله من السماء أي وما أنزل الله من السحاب السماء هنا بمعنى السحاب dan abin da yasa ruwan sama ai ba daga can kolon ruwan sama yake zubowa ba daga gajimare ne da haka as-sama ana nan ana nufin daga gajimare da abin da Allah yake saukarwa min sahabi daga gajimare na ruwa mai daɗi mai gardi ka duba nisan wurin amma sai ya taho maka sanyi kamar ya fito daga fri- daga daga fridge wani lokacin an ga dama da kankarar ma za a zo maka ka ɗauka ka sa kuma ka ji sanyi ka ji daɗi kuma ba kankara mai cutarwa ba ba irin ta duniya ba ka siya da kuɗin ka kuma ta cutar da kai wa ma anzala Allah min as-sama'i min ma'in kun fa ahya bihi al-ard Allah ya rayar da ƙasa da wannan ruwa bihi ad-damiru huna yarji'u ila al-ma ay al-ma'u al-munazzal min as-sama ay al-ma'u al-munazzal min as-sahab Allah ya rayar da ƙasa da wannan ruwa ɗin ba da mautiha bayan da ta mutu ai ba da yubusatiha wa jadwatiha wa judubatiha bayan ta bushe ta kekashe za ku yarda da wannan ai kun san da yanzu kasar da muke ciki a yanzu a kekashe take a bushe take amma ruwan sama da aka yi bai fi sau biyu ko sau uku ba har yanzu in ka fita gefen masallacin nan za ga ciyawa ta fara tsurowa kaga fa ahaya bihil arda ba da mautiha Allah ya rayar da kasa bayan ta mutu da wannan ruwa da yake fitarwa فأحيا به الأرض بعد موتها bayan wato ya rayar da ƙasa bayan ta mutu wa bassa fiha min kulli dabba Allah ya watsa shine wa bassa kalmar bassa ana nufin watsawa wa farraqa fiha an gane ko Allah ya babbaza ya watsa a cikin wannan ƙasa din min kulli dabba ga dukkan wata dabba duk wata dabba kullu ma ya dubbu ala al ard duk abin da yake jawuwa yake tafiya a bayan ƙasa shine ake ce da shi babba ku duba akwai tsuntsu akwai akwai akwai akwai akwai angulo akwai akwai akwai akwai allaka dai kenan akwai akwai akwai akwai akwai kurciya akwai kaza akwai zakara akwai akwai zabo akwai agwagwa akwai tsuntsaye kala kala akwai tumaki akwai awaki akwai shanu akwai raƙuma akwai jakuna akwai alfadari akwai karnuka akwai aladu wannan min kulli dabba ina fata ana fahimta akwai mutane ma idan ka ambaci dan adam da matsayin addabba فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إلى فتانا فهمتا تقدوا أبن الله يواطع نهلتا من كل دابة دكا وتدبة أبايا أسا وتصريف الرياح ga jujjuya iska da Allah madaukin sarki yake abin da ake nufi da tasrifin riyah ar-riyah jam'i ne na ar-rih kamar kace ar-rihul aqib ar-rihu iska guda daya ar-riyah iskoki iskan nan kala kala ce wani lokacin ta zo da zafi wani lokacin ta zo da sanyi wani lokacin ta zo da ƙura wani lokacin ta zo ba ta da ƙura wani lokacin ta zo da safe wani lokacin ta zo da daddare wani lokacin ta zo da tsakar rana wani lokacin kuma ta zo lokacin da ba ku a tsammani wani lokacin ta zo ta gabar wani lokacin ta zo ta yamma wani lokacin ta taso ta kudu wani lokacin ta taso ta arewa shi ne tasrifin riya man alladhi yusarrifu riya Allah huwa alladhi yusarrifu riya waye yake jujjuya iska yanda ya ga dama Allah shi yake juyawa Amerika da Ingila ta isa ta turo mana iska ta gabar in ta ga dama ta rike ta ce za turo ta yamma akwai wani bature da ya isa ya ce yau yau iska za mu tsayar da ita ba ta isa ta zo ta gabar ba sai dai ta zo ta yamma Allahu huwa alladhi yusarrifu riya ya ma'ashar mushrikin ya ku taron mushrikai wa tasrifir riyahi was sahab kai ba ma iskar ba har da gajimare ma al musakhkhari bayna samai wal ardh gajimare da Allah ya hore shi in an ce al-musakhkhar ana nufin wato abin horewa ai al-ghaimul muzallalu gajimare da Allah ya hore shi tsakanin sama da ƙasa girgije da Allah ya hore shi tsakanin sama da ƙasa kaga akwai sama ta ainihi ko wanda tana da kofarta akwai kuma ƙasa to shi wannan girgije ko gajimare da yake bada ruwa ko ce girgije ai tsakanin sama da ƙasa yake wane ne ya kawo shi kun san lokacin da yake tasowa kuma kun san daga ina yake tasowa kawai fa kowa yana zaune sai dai sai dai ga girgijen yana fitowa da me da me yake haduwa yake zuwa kuma daga ina Allah yake turo shi wa yake kawo shi Allah shi shi kadai yake kawo shi in ya ga dama ya kawo shi fari sal kuma ya zubar da ruwa in ya ga dama ya kawo muku shi baki kirin kuma ya zubar da ruwa in ya ga dama ku yi ne ana yin sa ana ta walƙiya kwafafau kwafafau kwafafau kwafafau ana ta ƙara ana ta tsawa ana tsammanin ruwa zai zo ruwa zai zo kowa ya ƙi zuwa kasuwa ɗan ofis ƙi tafiya ofis Allah ya ƙi ruwan ya ƙi ba da ruwan ya rike shi wa ya ƙi rikewa in ba Allah ba in ya ga dama kuma haka kawai ba zato ba tsammani yanzu muna zaune ba mu yi tsammani akwai hadari ba kawai sai dai ka ji mutane suna ta Allah kwasa shi wa masallaci ana cewa ruwa ruwa ruwa daga ina ya zo Allahu lahu alladhi ja'a bihi Allah shi ne ya zo da shi yan wani wannan matsala ce ta akida wanda wajibi ne mutum ya tsaya ya zurfafa tunani a kai wanda yana da buƙatar idan ka ji ka tsaya ka tsara tunani lalle ka yi wa Allah godiya da da ya mayar da kai musulmi wa sahabil musakkari baina sama'i wal ardi la ayatin to mahallu shahid kenan waɗannan ai wasu ayoyi ne alamomi ne abun ganewa ne cewa akwai Allah tabaraka wa ta'ala shine la ayatin liqaumin yaqilun ga mutanen da suke suna hankalta wato suna ganewa wato hakikanin gaskiya din akwai Allah mahalicci dan uwana wannan aya din kamar raddi ce da kuma mayar da martani dangane da ainihin wato mushrikai da suke inkari ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa wai ya ce musu Allah abin bauta shine kwaya daya ba shi da abokin tarayya a cikin ayar da Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi bai bayyana wato yaya kasancewar sama ta zamanto aya ba sannan kuma yaya ƙasa ta zamanto aya ba ayati la ayatin ko to amma a wasu wurare din ya bayyana yaya za a yi a ce sama ta zamanto aya ta zamanto abin lura ta zamanto abin daukan izina yaya za a yi kuma a gane kasa ta zamanto aya ta zamanto abin daukan izina da ruwa cewa lalle akwai ala aya Allah ce afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij تذكرة لكل عبد منيب Allah ya ce yanzu ba ku duba ba zuwa ga sama mana wajen kasancewa aya din ba ku duba zuwa ga sama halittar wato sama kaifa banainaha wa zayyanaha ma laha min furuj ku duba yadda muka gina muku sama wa zayyanaha muka yi wa saman ku kwalliya da ado wani lokacin ka ganta biyu wani lokacin ka ganta fari wani lokacin ka rinka ganin ta fari da bulu da fari da bulu wani lokacin ka ga girgije wani lokacin ka ba girgije ko kwaya daya wa zayyana ha muka yi mata kwalliya da taurari ka duba mana in lokacin akwai taurari sama yadda ciki da ado da kwalliya abin sha'awa shine wa zayyana ha malaha min furuj babu kofofi babu wani faffashewa a ciki ko ka taba ganin wani guri aka ce ta subhanallah an samu matsala nan guri ya lalace sama ta fara yoyo ka taba gani babu to bayan wannan wajihin kasancewar sama aya ne akwai wata kugiya ne da ta rike saman nan akwai wata bafa daga ƙasa da Allah ya yi dabara ya sa ta makare akwai kuma akwai wani wanda ya taɓa zuwa ya kure bangon duniya ya je ya ga ƙarshen ya yake an ga wani abu duk masu haske haske da leƙe leƙe babu abin da suke gani kawai farfajiya suke gani wani ya bangon duniya kai a tsammanin kare bangon duniya ha duk da ba mutane ruwa to waye san ba ruwan me ke gurin hatta ruwan da kake gani akwai inda wallahi jirgin bai sai shiga ba akwai su kansu turan ko anan Lagos wanda yake hawa ruwa ya sani akwai guraren da ake sa alama hatta jirgin ruwa idan ya zo an hana shi da wurin dan in ya guguri ya halaka ba zai iya dawowa ba halittar ubangiji ne kawai ke gudana a gurin menene a gurin wallahu alam ba wanda ya isa ya je gurin jirgin sama kansa idan ya zo tafiya ta kan ruwa in ya zo ta kan ruwa dole sai an samu jazibiyya gravity yana fuskarsa za ga yana rawa yana rawa har gargada za ka rinka ji duk wanda ya je aikin hajji ko umra ko ya je wata ƙasa da ake bi ta kan ruwa idan an zo wallahi sai kaga ana cewa to an zo kan ruwa kowa ya da daura belt din wannan yana cikin ayar ƙasa kenan la ayatin din na al-ard wannan baya nuna muku cewa akwai Allah ba wanda ya rike ta kuma ba a taba samun saman nan wata nan aka goce wani cewa kai wata nan an samu matsala sama ta rikita ta wata ƙasa ba ta rikita ta faffashe ba babu to bayan wannan kasancewar sama ta zamanto aya ne waye ya isa ya faɗi da wani sanadari aka halicci sama ƙasa dai kowa ya san ƙasa ko to ka gaya mana da me aka yi sama auduga ce katako ne ƙasa ne roba ce aluminium ne to menene ga Allah ina geographers ina scientists da me suka ce aka yi sama ha cin wannan baya nuna cewa akwai aya kuma in sun faɗa ɗin ba fa ƙarya suke yi dan za su iya faɗa su ce ai kaza ne chemical kaza ne ya haɗu da kaza kaza plus kaza shine zai baka kaza yasa kake ganin wannan launin za su iya wannan ƙarya dama maƙaryata ne wannan baya nuna cewa sama aya ce sannan ka duba ƙasa wal arda madadnaha mun shimfiɗa muku ƙasa wa ambatna wa alkaina fiha rawasiya muka jajjefa muku duwatsu kai wani abu sai Allah yace wa alkaina wai kamar ka dauki biyu ne ka jefa can ka dauki wannan ka jefa nan ka wa alkaina fi hara wasiya muka jajjefa duwatsu jajjefawa ba duba dutsen goron dutse muna nan kano nawa za su haɗu kafin su daga shi duba na dala duba dutsen fatar fashi duba dutsen kaza duba dutsen kaza to wannan ba ma duwatsu bane a duniya a Najeriya ma waɗannan ba duwatsu bane ba wa alkaina fiha rawasiya muka shimfiɗa muku ƙasa muka jijjefa muku duwatsu muka dan daddane muku idan kada ta rinka tashi dan ai duwatsu su ne suke rike ƙasa wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij kuma Allah ce muke tsirar da tsirrai kala kala kaga masara kaga gero kaga dawa kaga alkama kaga acca kaga riɗi kaga mangoro kaga gwaba kaji abarba ka ji lemo lemon ma kuma wai akwai mai zaki akwai mai tsani ka ga goro ka ga tufa ka ga roba ka ga ganyen kaza ka ga ganyen kaza wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij kasa ce guda daya in ka shuka mata rama sai ta fitar maka gauta idan ka shuka wani abu kuma sai ta fitar maka gero in ka shuka mata kuma sai ta fitar maka tattasai kuma ka shuka sai ta baka albasa sai kuma ta baka tumatir kai har ma da attarugu duk wannan ba alama bane cewa lalle akwai Allah kuma abu ne guda ɗaya ba kawai zuwa zaka ka jefa ka bane wannan yana cikin ayoyi da suke nuna lalle a kasan kanta akwai aya da zai nuna ma akwai Allah kowa yana shuka gero yana shuka masara yana shuka dawa wa yake sai faɗi lokacin da suke girma to wane ne zai faɗa ya ce bari ya zauna ya jira ya ga dawa ta lokacin take miƙewa ko ya ce bari ya shuka geron sa ya jira shi ko yana kan yana gari sai ya ga lokacin da zai tsoro inna fi zalika la aya wannan yana nuna mana lalle akwai aya ma ma'ana al-aya al-aya al-alama akwai alama da take nuna cewa lalle akwai Allah muka bi alhamdulillah mun yadda akwai Allah ba ma shakka cewa akwai Allah الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين kaga wannan ayoyi ne suke nuna cewa lalle sama alama ce da take nuna cewa akwai Allah ولقد خلقنا ولقد خلق الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كدوبا كجني ده الله يا حالي سما ان طباقا كون انت طباقا تينا كان ديا كجني yanzu nan kaga hannuna wannan ko to ga wannan akan shi ga wani kuma akan shi wannan ma akan sa wannan ma akan shi ne tibaka yanda mai gini yake dora bulo da bulo ko ba wani kan wani ba ba wani kan wani ba to ne shine tibaka shin ka taba ganin wani illa ko wani fashewa ko wani kuji ko wani tangaro a cikin halittar ubangiji kamar mai takalla ka dana lekawa ka duba zaka ga wani abu Allah ce wala gadi zayyana sama a duniya bi masabiha hakikatan lalle mun yi wa sama kwalliya shine wa zayyana ha na wacce aya din mala hanin furuci nan yace wala gadi zayyana sama a duniya bi masabiha muka yi wa sama kwalliya bi masabiha da fitillu jam'i ne na misbaha misbahu fitila masabiha mafa'ila fitillu wa ja'alnaha rujuman lishayatin kuma muka sanya waɗannan taurari su zamanto abun jifa ga ainihin wato shelaru huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبة فستعلمون كيف نذير in uwana idan muka ce za mu yi ta bayani akan hujjoji da suke nuna cewa sama aya ce kasa aya ce to ba za mu ma tashi da karatun nan ba ba za mu iya tashi ma da karatun ba amma dai mumini ana so ya rika jin dandanon qur'ani a tare da shi sannan kuma yace waqtilafil layli wan nahar ko da ainihin kaiwa da komowa na dare da rana shigan dare fitanta shigowar rana fitanta kul ara'aytum in ja'ala Allah alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya'in afala tasma'un قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون yanzu idan Allah ya ga dama ya sanya muku dare sarmadan ila yawmil kiyama in an ce sarmadan wato sabu zarce gaba ki daya idan Allah ya sa dare ne kullum man ilahun gairullahi yatikum bidya wani Allah kuke da shi abin bauta ba Allah na gaskiya original din ba wanda zai kawo muku haske waye kuke da shi kuna da wanda zai kawo muku haske in Allah ya ga dama yanzu ba muna dare ba wallahi sai gari yake wayewa ka je ka kwanta kai tai ladan ya zo kira a salatu sai yana ganin karfe biyar ta yi a yi sallah asuba ya ana jira rana ta fito ta ki fitowa man ila mun ghayrul lahi atikum bi kuna da Allah da zai kawo muku to qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah to ba da labari idan Allah ya sanya muku rana ta zaman to zarce ne mai wucewa babu dare man ilahun ghayrul lahi ya'tikum bilailin taskununa fihi waye kuke da shi wanda ba Allah ba wanda zai zo muku da daren da za ku kwanta ku samu sukuni a ciki shin ba ku gani ne ku ya kamata idan ku ya nuna muku cewa akwai Allah samuwar dare ya wuce rana ta zo ta tafi wallahi wannan yana nuna cewa akwai Allah fal mu'min yu'min bi dhalik wal kafiru yakfuru bi dhalik mu'mini zai imani da wannan kafiri kuma zai kafirce da wannan wa sahabi musakhari bayna as-sama'i wal ard da kuma gajimari da Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ko girgije da Allah ya hore mana wanda ke tsakanin sammai da ƙasai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari cewa wannan gajimaren ko wannan girgije shi yake kawo shi kuma yake kawo iskar da take kora shi ka san dole in an samu girgije sai an samu iska kuma iska ce take kora shi sai in ya sha iska sai ya zama sanyi sai ya zama ruwa idan Allah madaukakin sarki ya kawo girgije sai kuma ya koro wata iska wanda amfanin wannan iskar ita ce Allah yake ba ta umarni ta hanyar mala'ikan ruwan sama sai ya ce da mala'ika a yi ruwa a Kano a tsallake jigawa a je a yi a Kaduna a tsallake Maiduguri a je a yi a Lakwaja a tsallake Benue a je a yi a Lagos a tsallake a Naija a je a yi a kaza a tsallake kaza wannan iska ita ce take rarraba iskar a take rarraba ruwan amfanin iskar kenan wannan kuma akwai mala'ikan da Allah ya ajiye shi aikinsa kenan shi kuma raba ruwan sama kai kullu yawmin huwa fi sha'an lalle Allah kullu shi yana cikin sha'ani yanzu yau dinnan a Kano za a iya yin ruwa sai ka je an yi a sabuwar landu amma kana zuwa gidan Murtala kofar Nasara sai ka ji cewa wallahi su ko duriyar ko yau fi dai ba ai ba mutum ya zo daga mota daga sabuwar gandu ga ta a jike sharkaf dan Allah ba ai ruwa ba sai ce duba kasa an an yi ruwa za gani ba nawa nawa ne mutum yana gadon kaya mutane za su zo daga bata a jike sharkaf da ruwa sai zo gadon kaya ko kwallon ruwa ba a yi ba wa yake raba wannan mala'ikan ruwan sama da umarnin ubangiji shi yake raba wannan da yawa kwarai daga shi ko gwanan an yi ruwa akwai wurare da yawa a cikin Kano da ba a yi su ba wannan yan uwana duk yana nuna mana cewa lalle akwai Allah mumini yana ƙara imani ne da wannan amma kafiri babu ruwan sai ta isnaita explainator da coach dali da coach dali ka ko ai wai ona hada da turanci da da larabci wai nature ta jawo wannan yanayi ne kawai yanayi ne ya kaddara kawai ayi a bana to sai mu ce yanayi shi dan gidansu wa halice shi Allah halice shi alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman to Allah shi yake saukar da ruwan kuma ya koro iska ko huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا Allah ce mun ke saukarwa da ainihin wato wannan iska mai sanyi da za ta zo tana bushara kafin ruwan sama yanzu wani lokacin kafin ruwa yanzu za ka ji iska tana kaɗawa ko والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته wanda kamar ba shi ba bushara ce take yi kafin ruwan sama ya sauka haka Allah tabaraka ta'ala yake saukar da shi ya kora shi zuwa li baladin mayyit ya zuwa ga gari matacce gari ya sha ruwa ya sha ruwa sai ya zama rayayye malam hatta bishiyoyin gari wallahi an yi ruwa za ka sun jin daɗi ranar da aka yi ruwa washe gari da safe muka fita da wani dan kwaki cewa malam da Allah da bishiyoyin nan da su kansu yanayin su ya canja saboda zaka ji garin yayi daɗi za ka yi bacci mai daɗi iska ita kanta iskar ta fi jin daɗi a ranar saboda zafi ba da daɗi to kaga wannan rahama ce daga ubangiji tabaraka wa ta'ala dan wana idan mun lura da wannan aya yana tana tattare da ayoyi masu tarin yawa da suke nuna mana wahadaniyar ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa shi shi kadai yake gudanar da al'amuransa kuma babu wanda yake taimaka masa wato ya ishe mu aya akan wannan abu ka duba saukar da ruwan sama na farko halittar samai اختلاف خلق السماوات والارض كن واختلاف الليل والنهار تسبع وان دليل رانا قادر جن روى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس jiragen ruwa da Allah yake kora su suke gudana a bayan kasa da abin da ruwan yake saukarwa na sama da fidda tsirrai da girbe su da yada alheri a bayan kasa ga iska da take zuwa iskar bazara daban iskar rani daban iskar damana daban ha da wane ne da wane duk wani abin aikin Allah ne shi shi kadai ba wanda yake taimaka masa yanzu in kai ne ko ka zama amshakin mai kuɗi mai hali in Allah ya sa da to sai ka nemi wanda zai taimaka maka saboda ajiz ne kai kace yayi ne kai wannan aya din lalle tana nuna mana rububiyar ubangiji kuma tana nuna mana uluhiyar ubangiji a nan idan kun lura da ayar ku duba yace wal fulki allati tajri fil bahri ko al fulk ana nufin wato as-sufun da jami'in sa da mufradin sa duk abu ɗaya ne alkulk da jam'i da mufradinsa duk guda ɗaya ne amma idan an yi nufin jam'in sa din akan kawo shi da ta'anisi kalmar alkulk idan ana nufin a kawo shi ana nufin jirage to ba fuluk ake cewa ba sai a kawo shi mu'annas idan kuma guda ɗaya ake so a faɗa fulki kwaya ɗaya fulki masu yawa za mu ga mu faɗi yane ne ta'anisin idan ana so a faɗi kalmar alfulk a larabci da yawa to sai a da shi lafazin na mace idan kuma ana so a faɗe shi kwaya ɗaya sai a kawo shi muzakkari an gane ko muzakkari ma'ana namiji kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa dangane da jirgi kwaya ɗaya kuma inda ya tafsira sa da yace id abaka ila al-fulk al-mashhun fasahama fakana min al-mudhadhin فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالاراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين النبي يونس كان كذا محل شاهد اذ ابق الى الفلك المشحون كذا انا هنا نفهم قوايا ديني kuma sai kawo shi muzakkar sai ce al-mashhur amma da yazo ya kawo maka shi a matsayin jam'i yana so ya baka labari cewa jirgin ba kwaya ɗaya ake nufi ba to sai ta anisin sa kaga yanzu a cikin ayan nan din ba ana nufin jirgi ɗaya bane shi yasa dole sai ya kawo maka wani abu da zai da zai nuna maka ta anisi yace wal fulkin lati tajri ka gani ai ba wal fulkin ladhi yajri ba kuma bai ce wal fuluk ba sai ce wal fulki sai ce allati allati din ba yana nufin jirgin ruwa kwaya ɗaya ta mace ba ana nufin jirage masu yawa shi yasa yake tajri to akwai wata ayar ma bayan wannan hatta idza kuntum fil fulki wa jaraina bihim kaga sai ce wa jaraina wannan nun din ai nun niswa ce to da haka wannan dai fa'ida ce da ya kamata mu gane kalmar alfulku alqur'ani tana zuwa da irin waɗannan tasrifi din Allah madaukakin sarki ya ganar da mu to sai kuma Allah yake mai bayan wannan ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله na'am والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا na'am وأن الله شديد العذاب nan Allah zai yana buga mana misalin kafirai da kuma bambancin su da mu'minai wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin sinfi da nau'i na mutane akwai wanda yake wato rik- rikon kishiyoyi ba Allah ba ma'ana yake yi wa Allah kishiyoyi kuma ya rike su andada dinan ana asnaman ya abudunaha أي أنا لكم أصناما يعبدونها ومن الناس من يتخذ من دون الله أصناما يعبدونها daga cikin mutane akwai waɗanda suke rikan wasu gumaka ba Allah ba suna kuma bauta musu kai ba ma wannan ba yuhibbunahum ka hubbillah wannan yuhibbunahum ka hubbillah zaka iya fassara ta kamar haka kace yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar yanda muminai suke son Allah suna son su ma'ana su kafirar suna son gumakansu irin soyayyar da mumine suke yi wa Allah soyayya ga ubangijin ko yawa ko kuma ka ce yuhibbunahum ka hubbillah suna son su irin yadda su suke son Allah su mushrikan su ma suna son Allah to amma sai suka hada Allah da gumaka sai suka daidaita soyayyar da suke yi wa Allah ta zamanto iri ɗaya ne da soyayyar da suke yi wa gumakansu imam al-qurtubi a cikin tafsirin sai ce wannan tafsirin shine fi daidai don Allah ya ce walladina amanu ashaddu hubban lillah kaga ya nuna bambanci kenan ba cewa za a yi suna son su kamar yadda muminai suke son Allah ba to ai kuma ya ce walladina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani da Allah su kam lalle sun fi tsananin soyayya ga Allah ba sa daidaita soyayyar Allah da kuma wani Allah tabaraka wa ta'ala Allah sa kun fahimta wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah lalle waɗanda suka yi imani sun fi nuna tsananin soyayya da kauna ga Allah ai asbatu wa ajwamu ala hubbihi sun fi tabbata sun fi dawwama akan son Allah tabaraka wa ta'ala li'annahum la yaktaruna 'ala Allah ma siwahu saboda basu zaba wa Allah ba wato basu zaba ba kishiyar Allah basu zaba wani abu kishiyar Allah wal mushrikuna idan takadu sanaman thumma ra'aw ahsana minhu taraqu al-awwala wahtaru ath-thani su mushrikai dabi'a su hatta a gumakan idan mutum ya dauki wani gunki yana masa bauta yana masa bauta yana masa bauta to idan ya zo ya samu wani daga bayan shi sai ya jefar da gunkin farkon sai ya dauki na biyu ya ci gaba da masa fiye da na farkon ba shi yasa a bible aka samu old testament da kuma ne new testament ha to what is the difference between old testament and the new testament in dai littafin Allah ne maganar Allah ha maganar Allah a shi akwai tsohon alkawari da sabon alkawari akwai wata tsohuwar magana da da sabuwar magana duk abu guda ɗaya ne in dai daga Allah ne to ɗabi'ar mushrikai hatta abokan gumakan ma in suna bautawa wannan suna nan suna yi suna yi sai su jefar da shi sai su ɗauki wani kuma su fifita shi kuma akan na farkon ko kara ma babu wallazina amanu ashaddu hubban lillah imam qatada yake cewa innal kafira ya'ridu ya'ridu an ma'budihi fi waqtil bala wa yaqbalu ala Allah ta'ala shi kafiri yakan kauda kai ya rabu da abin bautarsa lokacin bala'i in ya shiga musiba sai ya watsar da gunkin sai nemi Allah in ya sha wahala ya sha wuta ya sha zafi sai lalama Allah ko kafiri ne ya sha wahala zaka rena wayo Allah ko ba gama ne amma in yana cikin nema sai ya rinka Jesus Jesus God ko Mary God wane ne God kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari fa idza rakibu fil fulki da'u Allah ko mukhlisina lahu ad-din in sun hau jirgin ruwa kwale kwale yana zura gudu da su sun tabbatar gunki bai sai tsare su ba sai su rinka roƙon Allah Allah ka saukar da mu lafiya Allah ka saukar da mu lafiya Allah ka saukar da mu lafiya falan ma najahum ila albarri idahum yushrikun yayin da suka dawo suka hau fili mako sai ga suna tafiya da sama za su ruga wani gudu sai su dawo kuma su cigaba da shirka da bautan wani Allah amma wal mu'min la ya'ridu an Allah fi sarra'i wad dharra'i washiddati war raha shi mumini baya rabuwa da ubangijinsa lokacin da yake cikin kunci kuma baya rabuwa da ubangijinsa lokacin da yake cikin yalwa baya rabuwa da ubangijinsa lokacin da yake cikin talauci baya rabuwa da ubangijinsa kuma lokacin da yake cikin wadata sa'id ibn jubair yake cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai yi umarni ranar tashi alkiyama ga duk wanda ya kona kansa da kansa a duniya akan a gaban wato akan bautar gumaka wanda ya kona kansa me ake nufi da ya kona kansa ya bauta wa gunki da ka je ka tsuguna gaban gunki kana bauta bauta kamar ka kona kanka ne a gaban gunkinka shi yasa Allah zai tashi mutane ranar tashi alkiyama ya sada gumakan ya ce ku shiga wutar jahannama da ku da abun da kuke bauta antum na hawaridun innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama lalle ku waɗanda kuke bautawa da ku da abun da kuke bautan makamashin wutar jahannama ne ku shiga kaga wannan iya wulaƙanci kenan da ƙasƙanci sai su yi kokarin su ki shiga amma Allah zai tilasta musu ya ce dole sai sun shiga Allah zai gaya wa muminai a wannan rana tashi alƙiyama ya ce in kuntum ahba'i ahibba'i kai in kun kasance masoyana ne wasu kuma jahannama ku shiga jahannama kuma Allah zai yi wa muminai wannan jarraba in kuna so na da gaske kuke yi da ku shiga jahannama yanzu ina kallon ku shiga sai mumine sai su ta rusa suna kokarin shiga suna kokarin shiga fa yunadi munadin sai mai kira ya kira a gargashin al'arsh walladina amanu ashadd hubban lillah lalle waɗanda suka yi imani sun fi tsananin kaunar ubangijinsu ba ku gane misalin ba ba ku gane ba a ba ku fahimta ba yawa ya ɗanyi sauki ko ka ji gaskiya imamu gudu ce sa'id ibn jubair ya faɗa ne a gargashin wannan tafsirin wannan aya dan nuna ma bambancin soyayyar mumini ga Allah da kuma soyayyar mushrikai ga gumakansu yanzu ba suna son su ba kuma suna daidaita soyayyar su ga gumakan irin soyayya ga Allah to ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai tashe su da su da gumakan nasu a gaban gumakan yace ku shiga wuta ku shiga wuta ba waɗannan allolinku ba ne to sun sun shiga wuta ku bi su kuma ku shiga ko ba kamar abin da kake masa ba ta ka jaki a wuta ba sai ka bi shi ba sai sai ta kaku sai sai su ja ba su shiga to sai Allah ya ce mu ne ku in da gaske kuke kuna so na kun ne ba kuna muku ta duniya ba to ni ubangiji na umarce ku ku shiga wutar kawai sai mun ne subhanahu wa ta'ala suna suna himmatuwa za su ga sai mai kira ya kira mala'ika zai kira tahtal arsh karkashin arashin ubangiji idan sai ibn jubair والذين آمنوا أشد حبا لله lalle kam tabbas haka ne waɗanda suka yi imani sun fi son Allah kwarai da gaske kaga waɗancan suna bauta gumakan su gashi an ce su je su bi gumakan nan sun ji su bi su to su kuma mini Allah suke bautawa sun bautawa Allah kuma ya ce su gyauta din kuma gashi za su yi kaga suna buga misalin ubangiji a duniya kuma suna buga misalin Allah tabaraka wa ta'ala a lahira ina fatan muna fahimta wallazina amanu ashaddu hubban lillah lalle wadanda suka yi imani suka fi tsananin soyayya ga ainihin Allah tabaraka wa ta'ala lianna Allah ahabbahum awwalan thumma ahabbuhu Allah ya so su da farko su mu'minai sannan kuma sai suka so shi ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ولو يرى الذين ظلموا با أتي ودن سكا زالن تكاو كفو أو تقرأ تناسئ دا ابن عامر دا يعقوب sun karanta ne da walau tara ladina kafa maimakon walau yara ladina kafin walau yara ladina da waɗanda suka zalunta za su gani walau tara ladina da kai mai karatu za ka gani kaga bambancin kenan walau yara ladina zalamu iz yarawna al'azaba yayin da wato da a ce waɗanda za su kuna ganin ta to akwai wani abu mahjub a cikin aya za a ga zancen kamar bai cika ba ku ji fassara in ne muku ita tana da buƙatar wani abu ko ba ta bane walau yana alladina zalamu ubiya rawal azaba da a ce waɗanda za su suka zalunci kansu za su ga azaban nan ga ta nan tsiri da murmushi ne ije wannan azaba annal quwwata lillahi jami'an lallai karfi duka ga Allah yake shi shi kadai wa anna Allah shadidul azab lallai Allah mai tsananin azaba ne kun ji aya sai ku ji kamar akwai wani abu da ake da bukata ko ko ba gaba ne duk kun ji akwai abin da ake bukata ko to shi ne malamai suka ce abin da aya suke nufi walau tara ya muhammadun ladina zalamu anfusahum min shiddatil azaba azabi ya kai muhammad da za ka ga waɗanda suka zalunci kansu ranar tashin alkiyama da za ka gan saboda tsananin azabar da suke ciki lara'aita amran aziman da za ka da kaji al'amari mai girma kenan wannan lara'aita amran aziman aziman in jawabin lau shine mahzuf an gane ko malaman nawa suna da anan suna da abin da suke ce da shi jawabin lau idan lau ta zo to tana da bukatar wani ƙarin bayani to anan ba a kawo ƙarin bayanin lauɗin ba to menene ƙarin bayanin lauɗin la ra'aita amran aziman walau yara alladina zalamu ko in ka karanta shida walau tara alladina zalamu id yarawna al'adaba la ra'aita amran aziman anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul adab ai shine takdirin yadda ayar zai kasance wanda ya karanta kuma da ya'un takdirin zancen shi ne zai zama walau yara alladina zalamu anfusahum inda ru'yatil adab da a ce waɗanda suka zalunci kansu za su gani lokacin da aka kawo musu wannan azaba ɗin azaba mai raɗaɗi la'arafu mabarratal kufri to kaga jawabin lauɗin ya zo la'arafu mabarratal kufri da ku sun san wato wato illar kafirci da sun ga lokacin da Allah zai musu azaba ran tashi alƙiyama la'arafu to ku da sun gane mabarratal kufri wato illar kafirci wa anna mattakhadhu min al-asnam la yanfa'uhum kuma lalle abinda suka rika na bautar gumaka wallahi da zai yi musu amfani ba shine takdiyar azaba din wa anna al-quwwata anna al-quwwata lillahi jami'an lalle dukkan karfi ga Allah yake gaba ki ku ji wannan ayar malamai anna al-quwwata lillahi jami'an duk wani karfi da kake tsammani a hannun Allah yake jami'an akwai wanda zai wani da'awar karfi ba Allah ba mu za a yi wa haka wallahi za mu karya mutum ƙarya ce ƙarya kake kai dai ka ji haka ka ji sanda tun mun je mana ba dai za mu maganin sa a kasan nan ba wanda ya ce mana kaza sai mun daga daga da shi sai mun halaka sai mun gama da sai mun tsaye sai mun a'a kai dai bisan ba mani duba mani ne kai mace ce ta dubura ta yi na gudu ka ta haife ka kana nan kana zaune za ka zo ka zama to tsumma ma ya fi ka harka tsumma kaga tsumma duk wallahi ya fi ka harka akwai lokacin da mutum zai zo ba jin da zai kaya ya fi an da kai kwanciya sai an kwantar da kai abinci sai an koya maka fitsari sai an kai ka ba ka iya riƙe fitsari ba ka iya riƙe kashi sai an ɗaura maka fanta da hankalinka da ƙarfinka to ina ƙarfinka ina fawarka ina ƙarfinka annal quwwata lillah la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu wayo babu karfirin ba ga Allah ba shi za mai hankali da wayo yana dogana yana tsosanar hasken ko kuma yana tsosanar karfi ne daga Allah ya Allah alƙawiyyu mai karfi Allah ka ba mu karfi haka ake faɗa idan mulki ne da kai ka ce ya Allah dan girman karfin mulkin ka ya Allah ne ma ka gudunar mun wani karfi ka ba ni karfi ka nemi karfi a gurin Allah dan Allah al-quwwata lillahi jami'an kuma wa anna Allah shadidul adab lalle Allah mai tsananin azaba ne kuma mai raɗaɗin azaba bai daga gaba yayin da ya kama mutum idan Allah ya rafce mutum ya rike mutum to kashin su yanzu ya bushe to wannan aya ɗin ƴan uwana idan muka duba tana nuna mana wato illa ta shirka akwai kuma matsala ta tauhidi da tana kai nuna soyayya da kauna shin wane ne zaka nuna kaunarka da soyayya ka gare shi cikakkiyar kauna cikakkiyar soyayya waye ake nunawa Allah bayan Allah fa manzon Allah duk abin da zaka so shi ka so shi da sauki ko ne hadisi ya zo darajar Hassan darajar sa hadisin Ali bin Abi Talib ahdud habibaka hawlan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka hawlan ma asa an yakuna habibaka yawman ma ka so masoyinka da sauki ka bisa musallu dan zai iya yawa zaman to maƙinka wata rana in da yayya kake yi wa maƙinka ka ƙi shi dai da ɗan sauki ka ɗan bar wasu wani kofar da wata ƙila in ya gyaru za ku daidaita da shi kar kai mai ƙiyayya ta iyadu dan zai iya zamantowa masoyinka kuma wata rana ana ɗaukar soyayya ne da ƙauna ta iyaka ta duk ana miƙa wa Allah ne da manzon Allah ta yadda in Allah ya faɗa dole abi idan manzon Allah ya faɗa dole abi ka ji a ranka ba wanda kake so sama da Allah wannan aqida ne ka ji a ranka a cikin halitta ba wanda kake ƙauna irin manzon Allah da kake kana son manzon Allah sama da kowa wannan yana nuna cewa in annabi ya faɗi magana dole ka fifita maganar manzon Allah sama da maganar kowa da kake ji a ranka cewa ka fi son Allah sama da kowa a duniya wannan yana nuna maka cewa duk wanda ya soke wata doka in dai ta ci karo da dokar Allah to kai ka yarda ka bi dokar Allah ka watsar da dokar wancan din da kake Allah tabaraka ta'ala shine ka nuna kaunarka da soyayyarka ka so shi so irin na mu'minin to wannan yana nuna cewa ka yi alkawari ka rataya wa kanka igiya cewa duk abin da Allah ya umarni ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai gurgudu za ka yi kokari ka ka dabbaka ba za ka zo kana cin karo da dokar Allah ba ba za ka zo kana cin karo da tsarin Allah ba ba za ka zo kana cin karo da hukuncin ubangiji ba in dai an ce Allah ne yake to kakan sallama wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ai bai dace da mumini namiji ba bai dace kuma da mumina mace ba idan Allah ya yanke wani hukunci su ce wai suna da wani zaɓi bayan Allah ya riga ya yanke hukunci mutum ya ce wai yana da wani zaɓi saɓanin hukuncin Allah kuma saɓanin hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan kwana fa nake nema nan goyon kwana ne mu kwana ko mu kara gaba mu kwana ko in tabarra alladhina tubi'u min alladhina in tabarra alladhina tabi'u min alladhina tubi'u ina za mu tashi tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabi'u bari mu tashi a nan kawai insha Allah abinda muka fara dai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana وبهذا القدر الكفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم. أنا إذا ما تايا على تكون هذا الكبار. abinda ake nufi da shampo a iya sani na shi ne wannan sabulu da mai da mata suke amfani da shi don gyara gashin su ke tsafta ya ƙara kwalliya da kuma wato tsawo ya muke sosai idan haka ne wannan ba laifi ba ne shampo da mata suke ba laifi ba yana ma da kyau matar ka rinka yi don ta gyara maka kanta kada ta rinka barin kanta cikin datti a daina takurawa mata ana hana su gyara kansu wasu na da tsanani sosai wajen hana mata gyara kansu abinda aka hana dangane da mata akan gyara gashi shi ne ƙara wa gashin yawa kamar masu zuwa su sayo wani gashi su ƙara masa ko kuma a sayi wani mai ko wani sabulun da za a yi amfani da canja kanar gashin gaba ki daya amma man da za a yi amfani da shi ya ƙara wa gashi kyau ya baki ya kyau sosai wannan ba laifi ina fata ana fahimta da haka shampo ya halatta mata su yi amma a kiyaye kada a yi abin da zai ƙara wa gashi wato abinda ake na ƙarin gashi akwai masu ƙarin gashi ko canja kalar gashi wannan kan bai halatta ba amma kwalle gashi da gyara shi da tsaftace shi wannan abu ne mai kyau sai dai akwai kuskuren da mata suke akwai gidajen wankin gashi da gyaran gashi a garin nan da ake yi na kuma galiban arna ne in ma musulmin ne maza ne to gaskiya bai halatta ba mace bai halatta ta je ta miƙa kanta wani namiji ya gyara mata ba akwai matan da suke wannan sai ta karbi kuɗi gurin mijinta a kai ta gurin gyaran gashi kamar irin shaguna ɗin nan da kuma gani na aski haka su ma shaguna na gyaran gashin matan ana samun na mata da yawa musamman a sabon gari sabon gari ɗin nan da kuma irin unguwanni na gefe gefen gari mata ne ma suke wasu ɗin kuma amma arna to hatta mace arna ya zai halitta ki buɗe kanki da gani ba a shari'ar musulunci mace musulma ta ba da kanta ga mace arniya ta gani da halitta sai dai larura da haka ya kamata ku kiyaye wannan ko kuma za ku ji tsoron Allah ku rinka sayawa ma kamatan ku abin da za su rinka gyara gashin su don su zamanto masu tsafta da kwalliya mu tambaya ta bike cewa don Allah ka jawo a ka ja hankali dangane da masu riga liman dagowa da garkoli ko sujada ko tahiya Allah taimaka amin wannan yana magana ne akan yayan liman kenan musan idan an zo sallah mutane kala kala ne akwai kanin liman akwai abokin liman akwai yayan liman kanin liman a cikin su shine yake da sallah mai kyau a haramtacciya ana so ka zama kanin liman abokin liman yana aikata haramun ne wanda duk abin da ake nufi da kanin liman sai liman ya yi kabbara zai sai ya yi rukuni zai sai ya dago zai dago sai ya ce tabi Allah wani wani abin da zai ce rabbana lakal hamdu abokin liman kuma shi ko mutane suke shi ne da cewa liman ya zo shi ba yana gama karatun sura yana kokarin yin kurawa tare da su to yana abokin liman ne to kaga da kai wannan ai wannan kai ma ka zo ka tsaya ku ku ku ku ku haɗu ku zama limaman guda biyu sai a zaɓuwa da ko ba ka bane sallama ma wani tare suke da liman sallama tare suke da liman babu wani abun da liman zai zai riga shi tare suke to wannan yana aikata haramun ne sallar sai ne mata tasgaro da yawa kwarai da gaske in ya ci sa'a takal sai kuma yayin liman shi ka wannan Allah ya ji kansa shi yayin liman shi ma haramun yake sai dai akwai inda sallar za ta iya karbuwa akwai kuma inda sallar ba za ta karbuwa yayin da ya riga liman sallama kan in dai da gangan ya riga to shi kam ya riga ya bi Allahnsa da kansa sai tafi kuma sallar ba ta tare da liman bane ko ya riga liman kabbara harama a lokacin kan ba shi baya mun wani shi kam shi kada yake sallar sa to akwai waɗansu kuma da suke raba kafa rabi kuma yayin liman rabi abokanan liman rabi kuma kannan liman waɗannan wanda suke yin sallah ba irin ta annabi ba kenan a gaskiya galiban za ka ga masallatai hatta masallatan da ake da awar sunna za ka ga mutane tare suke tafiya su jira tare da liman kuma hadisi ya inganta karara kamar yadda shi albani ya fito cikin hadisi a cikin sun sahiha hadisi tabbata ce manzon Allah yana faɗa cewa kada ku yi sujjada sai kun ga goshi na ya taɓa ƙasa dirshan kuna tsaye idan ka zo kana bin liman kana tsaye sai ka tabbatar liman ya dasa goshinsa a ƙasa sannan za ka bi shi kuma ko da ya yi kabbara ba ya yi kabbara za ka bi ba za ka tsaya sai ka ga ya kada goshinsa ka tafi to wannan yasa aka ce su sahu na farko suna koyi ne da wayo da liman sahu na biyu kuma suna koyi ne da sahun farko sahu na uku suna koyi ne da sahu na biyu wa haka da walai to me amfanin kana sahu na uku ka riga na sahu na farko na uku su da haka ba kabbara ake yi kana lura ne da tsawon da banka yayi da haka wannan kuskure ne yin aikin sallah tare da liman kuskure ne rigayar liman wasu ayyuka in ba haka ce yana tauye ladan sallah ba lalle bane ka samu ladan kamar yadda aka faɗa Allah ya rahama na'am dan tawayin da mashi to ga wani ƙari kuma shi kuma dan tawayin ma idan liman ya wani abu sai ke kawai misali liman ya yi liman ya dago daga sujada shi kuma sai daɗe ya dagowa to shi wannan shine dan tawaye ko malamai sun faɗa suka ce idan dagewar ba ta yi tsawo ba babu komai in in liman ya dago daga sujada yana dagowa kai kuma kana sujada da ya dago kansa ka dago dan Allah ya ce idan kan bara fa kabbiru wa idan rafa'a farfa haka ne yake yana dagowa ka dago وإذا قال سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد حديث الإمام البخاري كتاب الصلاة ذاك أشياء wannan limai ya dago ya dagowa din yana yawan ta'addu'o'i to ya bari in ya zo na tilfili sai ya doguwar sujjada ina fata ana fahimta to amma kuma kun ka musu uzuri gaskiya wasu ne maman fa lamarin su ba gaskiya sai addu'a kana duba magoshin ka malam kafin kai subhanahu wa ta'ala din nan sau uku ma tun da Allahu akbar kana jenawa yana dagowa kana gaba dai kai in ka ji ka biyo shi yana daga kana daga sai kanka masallar taka ba ta yi ba to shi ne mutum yake dan jinkirtawa din ya dinga idan daidai daidai to shi yasa malamai suka ce idan dade wanda kai ba mai tsawo bane da zai cutar da sallah ba amma iya ya tsawo da yawa to wannan kuma ya zama ka zama dan tawaye kenan ina fata ana fahimta ko da idan sunan ma an ce dan tawaye an bai da bukatar wani fasara ko wannan ba Allah yake cewa malam dan Allah tambaya ta anan ita shi muna da ɗalibai yara maza da kuma mata sai ya kasance babu malami namiji da zai koyar da su sai dai mace sai dai tambayar tata ko tambayar nasa suna da ɗalibai maza ne da mata yara amma ba malami namiji da zai karantar da su ko a Najeriya ne ko a ina ne wallahu alam sai dai mace wata kila anguwar su ce ko da ran za mu wata kila anguwar su ne ko to kuma sai ya ji an ce bai halarta ba a bawa mace shugabanci saboda hadisin Imam Bukhari lam yusliha qaumun wallaw amrahum imra'a da annabi yace mutane ba za su rabauta ba wanda suka jibinta al'amarin su na shugabanci ga mace yanda hadisi yake shine to duk mutanen da suka ba wa mace shugabanci ba za su rabauta ba wannan hadisi ne karara da yake nuna haramcin shugabancin mace haramun ne mace ta fito da fasta tana neman ciyama haramun ne ta fito tana neman shugaban kasa tana neman gwamna tana neman waye da sauransu wato a a a a shugabanci babba haramun ne amma mace suna iya shugabanci a gidanta haka ne to dan uwana ba irin wannan shugabanci ake nufi ba shugabanci da koyarwa ba shugabanci da za a dora mata lura da harkoki da al'amura na al'ummar musulmi me yasa saboda annabi ya ce mata da ta tafi akwai wadin mata suna da tawayar hankali suna da tawayar addini amma fa duk da wannan hadisin ana samun wasu malamai na karshen zamani da suke sukan hadisin suna illata shi sosai suna ba da goyon baya ga mata 'yan siyasa su fito su yi contestin na siyasa ko da su dama tsarin siyasa ba tsarin musulunci bane ba dama ba su da bukatar a ja musu aya ko a ja musu hadisi ni dama ba kan aya ko kan hadisi suka hau a suka hau wannan biro da suke nema a zaɓe su ba amma a gidan gaskiya musulmi bai kamata su miƙa shugabanci ga mace ba amma ba irin wannan shugabanci na koyarwa na karantarwa ba da haka ba laifi bane idan yara ne ƙanana a bada mata mace ɗin ta karantar da su sai dai idan yaran sun girma sun balaga sun kai mungalin sha'awa a ɗauke wata mace a haɗa su ta rinka karantar da su gaskiya wannan bai dace ba kuma bai halatta ba sai dai inda larura hatta makarantu na sakandare da ake tura mata malamai su je su tsaya a gaban yara balagaggu samari tana koya musu social studies ko tana koya musu science ko mathematics ko tana koya musu physics ko biology ko chemistry ko wace ce wannan tsari ne na yahudanci ba tsarin musulunci ba amma in tsarin musulunci ne tsantsa bai halatta a ɗauki mace balaga a sa ta a gaban maza ba na gani tana karanta da su ba wannan bai halatta ba a tsari na musulunci to shawarar da nake son na baka a nan guri shine ina jin in Allah ta da akwai malamai maza kuma duk abin da za a karanta din za a samu maza in qur'ani ne za a samu maza in ma alam boko ne za a samu maza in ma ne za a samu maza shawara ta shine ka dada yawaita ka dada idan yara ne kana da ba matsala ka nemi matan ka ba su karantar amma idan dai akwai manya ina ba su shawara ka samu namiji ya fi kwarjini kuma ya fi sa yara masu su yi karatu ina fata na fahimta wallahu ta'ala alam na'am kaga kaman kaman irin makarantu na boko kamar a ce ko principal ko na makamancin wannan kamar yanzu irin makarantar mata haka su ne mata ya su ya su a ni ina ganin ba laifi bane wannan ma da zai shiga cikin wannan haramci din ba illa iyaka hatta irin wannan nau'i din na shugabanci din za a iya hada masa jama'a da yawa wasu malamai a cikin shirin da suke wa hadisin suna shigar da irin makamancin wannan wai kana ba su buga misali da wannan din ba kamar a ce a samu taron makaranta a sa mace principal da zaman to ita ce shugaban su ba shi ma abin da yafi dacewa abin da yafi kamata a dauki namiji a sa shi yafi sai dai akwai wanda za a ga kuma mata ne zalla to wannan kuma a sa mace din ta lura da sha'anin matan shi yafi don shi kansa namiji ya zama to shine shugaban su kuma makarantar mata ne to wannan din yana buƙatar wata hujja shi ma kuma ko ba kuma tunda zai zo ya gan su ya tare da su ya ta iya musu bulala ya ke manta da su kaga wannan akwai hadari malam akwai abubuwa da yawa a kasan al'amura sun nuna shi rikice da yawa ina zo ana wasu maganganan wani abu sai kamar da zai taɓa yawa ba a gyara to amma da ba karatu ne dole mu ga muku gaskiya amma wani kawai kaba da za a yi shiru a bari a rufa wannan shine hakikanin gaskiya yaya za mu yi shine dole sai mun tsarkake tsarin karatun boko na wannan kasar dole ne mu kokari mu gyara wannan suke da makarantu suke da iko su raba tsakanin maza da mata matakin farko da za ku yi kenan abu na biyu shine nan ne principal din za ka dauki malamai shawara ta in dai makarantar ƴaƴa maza ne kai kokari ka dauki malamai maza wannan shine zai taimaka mu rinka tsarkake tsarin karantarwar boko mu rage yahudancin da ke ciki sannan makarantun mata kuma a kokari a rika ɗiban mata su rinka karantarwa in duk ba masu da mata da suke karanta su zama FCE suka suka zama digiri suna da su ba bukatar karantawa ba duk a ɗebe ta kai su makarantun mata mana amma sai a ɗauki malam namiji saurayi kato kuma wallahi idan ka je interview a ranar ba wanda zai tambaye ka ce malam kana da aure ko baka da aure don za mu kai makarantar ka za mu kai ka makarantar mata ne DGSS kaza bodin kaza ba wanda zai tambaye ka sharadi sai kana da mata yanzu ba haɗari bane a ɗauki mutum ko ya ƙuri malamin makaranta don na san akwai ku anan amma magana ta gaskiya ku kun sani hadari ne a ɗauki mutum saurayi da bayi da mata a je a jefa shi a makarantar kwana ta yara 'yan mata bodin yana ganin suna ɗibo ruwa suna yin wanki yana ganin suna shiga tole suna wanka yana ganin abu da haba akwai hadari mala akwai hadari magana gaskiya a faɗe ta kawai da haka abin da ya fi dacewa shine mutum ya kokari ya tsare ajiyarsa to kaje kullum kana neman tuwo kana ɗiban zunubi ba ka da wata aya ko da kike bada zai kare ka kan wannan abu kaje ka tsaya gaban yara kullum gaban yan mata ka sa gaba kana kallon su kuma ba zuwa ake a kewaya a baka kallon su ba dole ka kalle su malaman da ta kai ga yanzu har kama yara ake ana musu bulala a gadon bayan su kaga malami ya haɗe yarinya ya murɗe mata hijabi yana dukanta a baya ko ya rike mata riga ya mata ka ga wannan wallahi ya mabu mabulanci ne da kamata a rinka dukan yara ya mata ba bai dace ba bai dace ba gwamnati a samu wani- gwamnati ya kamata gwamnati ta sanya wani doka musamman ƴaƴan mu yara ƴan mata da ake kai su makarantu jikin su yana da wani yanayi bai kamata a rinka dukan su ba a gaskiya amma kaga malami wallahi wani hannunta zai kama hannunta zai kama ya rike sosai yana mata bulala to kai mala'ika ne za ka iya yarinya hannunta budurwa ba wani magana wai bulala ake mata ba wani magana bulala tun da a yi gaba Allah ya gyara mana mutum wani ba wani cewa akwai wani hadisi da yake cewa a nan musulmi ya kusa rizq yin baccin asuba yana tauye arziki shi yake ya rikici ya kasa ganewa baccin kafin asuba ne ko baccin bayan asuba ko bacci lokacin sallah asuba to na farko dai hadisan nan da suke magana akan wannan ma ba ingantacce bane cewa ba a yin bacci sallah asuba ya halatta a yi ya halatta a yi bacci bayan sallah asuba dama bacci kafin asuba kan ana yi lokacin sallar asubahi ne ne a nasa ai bacci ba saboda lokacin na ibada ne ina fata ana fahimta da haka hadisin da yake kada ai bacci bayan sallar asubahi ba hadisi ne mai kyau ba sai ka kwantar da hankalinka amma dai yana da kyau ka tsaya ka in ma za ka yi bacci bayan asuba din ka yi zikirinka azkar da ake na sabah wal masa ka yi dan karatun alqur'ani wurin da ka saba kana yi ido dai ido biyu ido uku ido hudu ido goma ka saba kana yi kadan ta ba alabashi sai ka koma ka je ka kwanta kai bacci ba mutum yana yin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah zikiri ma a hanya zai ƙara bacci kenan zai fada bargo ya je ta bacci ba kullum bacci da asuba wanda lokaci ne mai albarka mai tsada in ka idan da asuba ka zauna ka dan yi zikiri a masallaci ko ka dawo gida a ɗakin ka a shimfiɗa ka a sallayarka ka zauna ka fuskanci alƙibla ka buɗe qur'ani ka dan karanta izu ɗaya izu biyu kai wannan azkar la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir guda da yake nan da ake la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir guda goma ana yi bayan asubai kai istighfarin ka kai salatin annabinka kai hasbunallahu wa ni'mal wakeel kai duk abubuwan da zaka yi na azkar ka yi ko da ka sannan kuma sai kai addu'a kace Allah ma albarkacin wannan yini da ƴaƴanka da iyalinka sai ka kwanta ka huta wannan ya fi to wani sai ya kwanta ya bacci wani kuma da zai zikirin ba sai dai zai bibi da aliyarka ana idan ka sallah in ranar liman ya tsaye ta zai rika kuka ba wannan kawai sallah an kwanta wani yanzu ga kenan an fara aliyarka bai ban sallah ba subhanallah a'udhu billah a kiyaye wannan wannan ba Allah yake cewa malam ina neman aiki ne sai iyaye na suka ce da ni wai sai na je gurin wani malami dan ya bani taimako da wani agaji da na je gurin sa sai ya bani rubutun sha da ruwan nama kalmi dan Allah ya bani rubutun sha da ruwan nama wai na hada na sha to yanzu dai bai gaya mana ba ya sha ne ko bai sha ba amma daga sai ta malam to wannan ko yayi daidai da koyarwar manzon Allah to sai da kai za ka sha za ka zo ka tambaya ai kai da gaji an ce a je a hada da ruwan nama kai ka san ba kayan kirki ba ruwan nama fa ruwan nama da za a wanke a zubar wato sharrin bid'a malam ba kyau ita kanta bid'a dama kazama ce shi yasa harkar bid'a kazanta ne a ce kuma yanzu kaga irin wannan su malam bid'a ba suna duk abin da za su kawo mashi abnormal abu irin abubuwa abnormal ba daidai haka suke ba غير آ- غير العادية خلاف العادي abin da ke ba a saba da shi ba shi zai kawo ne rikitar da kai sai ke eh za a mara mutum amma da Allah sai ka samu izga sai ka ci hannu izga ka je ka nemo izga sai a kawo rubutun sai a rinka kaɗa ma sai a ce ko kuma ka je ka samo inda raƙumi ya durƙusa yana ɗagawa tsakar da ya durƙusa nan ka ɗebo ta ita za a haɗa da wannan rubutun shi a gauraya ma a gauraya ma ka ji dan Allah yanda a san da ke yi wa mutane yawa a zo a haɗa ka da ƙasa ka rinka sha to wannan shine bid'a kenan wannan shine bid'a hada huwa ainul bid'a da ka dan uwana wannan abin da wannan malami ya maka bai kyauta maka ba kuma malami ya kamata ya ji tsoron Allah dan ba karantarwa manzon Allah ya karantar da kai ba kuma aiki idan kana so ka samu aiki baran ba ka hanyar samun aiki cikin sauki ka dage da tashi da daddare karfe uku kana gaya wa Allah ina tabbatar maka billahi la ilaha illa Allah wa akbar karfe uku duk inda uku ta yi baccin ka ya ka- ya kare amma ka ci halal kar ka yadda ka rinka cin haram ka yi kokari ka tsarkace abincin ka ka haƙura da bacci ka yi alwala ka yi asuwaki ka kama sallah iya yanda Allah ya hore ma ka daga hannu ka ce ya Allah kai kake bada aiki ya Allah kai kake dagawa kai kake tsotsewa قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير يا الله كباني الخير اي كنا نمك ما يا الله كباني شي. ان شاء الله الله زي baka ko ba duk ko ba jama'a ka faɗa da yaƙini kar ka ce wai bari mai magana a kai tabbas da wannan kace ya Allah na gama makaranta na gama digiri na gama diploma ya Allah ka san ba ni sana'a ka bani aiki bayan kai addu'ar kuma baka fita neman aiki kar ka zo ka ce na na addu'a na jira Allah aiki ya zo a'a sai ka dauki kharika karikarin baki dinka ka sa fa dinka kana zagawa duk inda kana da bukatar aiki ka je kai sallama ka mika kuma ku je da tsoro wai mutum yana neman soja ko yana neman aiki a ma'aikata ko ta dangote ko ta dan wace ce ko dan wai sai yana da kafa ka tafi kawai ka je kai sallama ka ce wa ake ba takardar ka ce ga takardar ta nan ka miƙa musu ka bi su da addu'a amma sai mu ce wai za mu zauna to yau ba wanda na sani a'a ai ka san Allah ko ba ka bane za a je za a yi interview a guri kaza ni wallahi ba da kowa ni ba zan je ba a'a ka je ka miƙa ka ce ya Allah ba da kowa sai kai wancan ya kama wannan wancan ya kama wannan ya Allah ni kuma kai na kama gaskiya tsari dan kwana saboda kullum lokaci bari mu dasa aya anan abin da muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka da kuskure Allah ya tabbata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم غير مسافحات ولا